واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba sha ɗaya ga wata tara ga watan rabi'in min akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya don ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari biyu da sha biyar za mu tashi darasi na ɗari biyu da sha shida hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin da biyar muna cikin kitabun ru'ya littafin da yake magana a kan mafarki kuma muna cikin babu ru'ya bin nabi sallallahu alaihi wa sallam babin da yake magana a kan mafarki da annabi alaihi salatu wa salam shafi na ɗari hudu da saba'in da biyu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana maliki an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi da abbas Allah ya tsara masa yadda kale kadima musaila rasul kazzab ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wata rana musaila rasul kazzab ya yazo zamanin annabi tsira da insha Allah su tabbata a gare shi ya kawo daga can mama wanda muka yi karatun hikimatin minar dare mun yi bayani akan waye musaila wasu sarda yana cikin mutanen da suke dawar annabta tun annabi alaihi salatu wassalamu na rayu cewa shi ma annabi to da ƙarshe dai an je yadda aka yi maganin ya dawo daga imama a shekara ta tara bayan hijira wata shekara da ake kiranta sunnatul amsalatul wufud shi musailama ibn sumama bin kabir bin habib ibn al-harith yana daga kabilar banu hanifa to ya zo shi musailamatul kazzab ala ali rasulullah faja'ala yaqul sai rika cewa in ya kun wato in ji alali muhammadu bin min ba'dihi tabi'atu in ji alali muhammadu min ba'dihi tabi'atu in har annabi muhammad ya yi min alkawarin annabta ko cewa zan zama halifansa bayan ya ba duniya to zan bi shi sharadi sai annabi ya yi min alkawarin bayan ya bi duniya shi ne halifa shi zai zama halifa yake din ya yi da wannan to zan mafiyayya shi ne tabi'atu wa qadima fi basharin kafirin min qaumi aka ce ya zo madina cikin mutane masu yawa daga cikin yan tawagarsa fa aqbala ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya tinkare ya fuskance shi ومعه ثابت بن كيس بن شماس أتعلم في أبي ثابت بن كيس ابن شماس صحابه أنه ميمريا وأن da Allah ya saukar da ya yi wa allazina amanu da tarfa'u aswataku fawqa sauti annabi fi din zuwa gurin annabi annabi ya wuce ga yace ina yake aka je aka tambaye shi yace ba ku ji abin da Allah ya faɗa ba kuma ina da murya yace ina tsoron kada ayyuka na su lalace gaba daya annabi yace aje a ga masa shi dan aljanna ne wanda shi saboda haka sabit bin kai ibnu jammas hadisi ne kuma Allah ya bashi wani ne kwararre wajen iya magana wajen yin hutuba to sabit bin kai ibnu jammas yana tare da annabi alaihi salatu wassalam wasiyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qira'atu jaridi a hannun annabi alaihi salatu wasalam akwai wani yanki na zanjar mu ya dabino hatta wa qaba ala musailama annabi yana zuwa sai ya tsaya daidai inda musailama yi shi ashabi cikin yan tawaga tata fa kana sai ce law ta'alta ni hadhihi alqida annabi ya ce da za ka tambaye ni ba ka wannan zangarniyar dalilin ba wai halifanci ko annabta ba a wannan dan karan da yake hannuna ko shi ka tambaye ni annabi alaihi salatu wassalam ya ce ma a dai suka ha ya ce wallahi ba zan baka ba balle da annabta ko halifanci wannan zangarniyar dalilin ba in ita ka tambaya ba zan baka ba ballan kana kuma ka ce kai za ka zama halifa bayan na wa duniya ولن تعدوا امر الله فيه wane mutum ai lan ta tajawaza hukuman lahi ba za ka gaba tsallake hukuncin Allah a kanka ba wani abu ya faru ke annabi ya gaya mana yace to hukuncin Allah da ya tabbatar a kanka ba za ka tsallake shi ba kaddara ta riga fata saboda haka wala ila adbarta la yakirannaka Allah in ba ka bada baya ai a rasta an da'ati in ka juya baya ka ki mun biyayya me zai faru shi ne yake cewa la yaqiran naka lalle Allah zai halaka ka ai la yaqtulan naka Allah Allah madaukakin sarki zai halaka ka sai Allah ya halaka kuma kowa ya san da ya faru ne da karshe kamar ba mu manta ba waye kake ji a cikin zabai waji wanda za ku ga ya hadi bi tilka ko ya sai sanadiyar Hamza sannan kuma yanzu Allah ya taimake shi ya kar wannan mai dawar annabta saboda haka sai yake cewa tumman saraba wala ina da barka wala la yakran naka Allah wa inni la araka alladhi uridu fihi ma ra'i sai annabi alaihi salatu wassalam yake lalle ina ganin abin da aka nuna mun a bacci na ai la azunnuka sahibin ru'ya ina tsammanin kai ne wato wannan kai ne fasarar mafarkin da Allah ya nuna mun a na domin annabi ya yi mafarkin wato a ko wanda zai irin wannan gaddama kuma da karshe za a halaka shi yake to ina tsammanin mafarkin nan da ne kai ne fasarar sa annabi ya ga ya mutai lamar sai jin da ransa cewa za a kashe zai halaka to sai yake cewa wa hada zalik wannan zalik ne yujibuka anni kamar haka ya rubuta ko wa hadha thabitun yujibuka anni thumma zaraba anhu yace ga thabit nan zai baka amsa mai hukunci shi zai baka amsa thumma zaraba anhu annabi ya juya ya gane qala ibnu abbas sai na amla da abbas yace fata'atu an qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai ne tambaya dangane da fadin annabi alayhi salatu wassalam da yake cewa innaka ara alladhi uritu fihi ma ra'ayt yayin tambaya akan cewa me annabi yake nufi da yake cewa wato lalle ina tsammanin kai ne fassara abin nan da aka nuna mun a bacina wanda mu ma gashi yanzu mun ji fassara shine cewa da karshe za a je ka kilayya kuma wa ya kai kilayya na'am mana yace za mu koyi abubuwa guda biyu ko uku karkashi ma yau kazu min al-hadith bayanin khabari musailama al-kazzab an yi bayanin waye musailama al-kazzab wa man da'ahu min kadibin min kadibin da abin da yayi ikrari na ƙarya ina gani ikwadu min al-tarikh ai ya bada da shi da irin su aswad al-ansi ko da kuma saja duk ya kawo misalin ya dan kawo kida kadan akan nabi bayan anna nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi manami rajulan min mut'in nubuwa bayanin cewa annabi ya ga wani daga cikin masu da'awar annabta a baccinsa kun san dama annabi ya faɗa yake alkiyama ba za ta tashi ba har sai an samu mutane guda talatin sun yi da'awar annabta guda talatin sun yi da'awar annabta to daga cikin su ne wa'annan wasu daga cikin shi wasu mana tare ya kawo irin su ta ja hadda mace ma ce wadda take ita ma annabiya ce wata bokanya take ita ma annabi ya ce na uku jawabi kalamin mafsud ma wujudil fadil ya halatta wanda aka fi falala ya yi magana duk da wanda ya fi shi falala yana gurin ga wanda ya fi falala ga kuma wanda ya fi wato kasa da shi a falala to idan magana ta kama shi wanda ya fi almafudul din zai iya yin magana matukar shi ya cancance ba dole sai sahibul fadli ya yi magana to ai bugawa zai ta yi kuma warai bude ya gaya macewa ga hanyar ta فأخبرني أبو هريرة حديث نجوى الجودة الجودة في السنة كده lallai kuwa wani balaraba wato ba akbara ni abu huraira abu huraira sai ba da labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace baina ana na'imun wata rana ina bacci ra'aytu fi yadi ko yadayya sawarai ne min zahab sai naga wato awarwaro guda biyu na gwada hannuna annabi da yake bada labari cewa wata rana yana bacci ana rasulullahi kana baina ana na'imun ra'aytu fi yadayya sawarayn min zahab wata rana ina bacci na ga awarwara guda biyu na gwal a hannuna ba hammani sha'anuhu ba wato sai al'amarin zoban nan ko ko awarwara guda biyu ya daure min kai wato ya bani mamaki ai a ajaba ni ki aluhu ba abin ya daure min kai zobe kuma awarwaro kuma na gwal a hannun namiji wanda annabi ya hana da kansa sai dan shi a hannunsa wanda ka san da ma azurfa ce da sauki amma gwal a hannu namiji yace ba auha ila ba uhiya ilayya bil manam annabi yace sai aka yi min wahayi a barcin an fako ma ji an hure wannan zuba awarwara wala faktuhu ma banara yace sai na hure su gaba ɗaya sai suka tashi suka yi kamar wato kura suka yi sama ba wasu ma kazzabai ya kuruja ne ba ne annabi yace sai na fassara shi da cewa wasu makaryata guda biyu ne za su fito makaryata guda biyu da za su fito a baya na su da'awar annabta shine ya kuru jani ai ahadu mal ansi na sai daga cikin shine al aswad al ansi wal akhar musailama sai kuma shine musailama al kazzab sai daga cikin hanyoyin ji za a je fada hanyoyin fassara na farko mutum ya zanto mutum mai gaskiya da amana a kan kansa sannan abu ne biyu ya zanto yana da sanin alkur'ani ya zanto ya za alkur'ani sannan na uku ya san hadisi na gaba kai sannan kuma ya san al'adun larabawa da mutanen da yake zaune a cikin duk wayannan suna da a wato muhimmanci yayin da mutum zai fassara maka bayan dama gaskiya da amana wannan dole ne in ana so fassara ka fita daidai domin akwai abin da ya zo an gaya ma kai a matsayinka na mai ilimi kawai hararowa za ta yi abin da mutum ya yi mu'amala da shi yanzu da mutum zai zo ce ma ya yi mafarki ya ganki yana shan jini ai abin da za ka fara hararowa cewa shan jini a addini ne kaga ya haramu ne saboda haka ya kamata ka nutsu wajen yin fasara amma da sai na umar ya zo ya ce ya yi mafarki yana shan nono ko kuma annabi ya yi mafarki ya ja nono ragowar ya bawa sai na umar da annabi ya basara cewa yi ilimi duk da cewa yanzu wani zai yi mafarki ya ja nono ka basara mata ilimi kuma wani yanzu ya gaya ma ka basara mata wani abun daban amma dai alheri shan nono an fahimta da kyau ko to irin wannan abubuwan suna da buƙatar mutum ya nutsu kafin ya yi fassara shi ta ba gurin kowa za ka yi ma fassara sai wanda ka zamtu da iliminsa da kuma amanarsa da sanin ya kamata domin ba ilimi ne kadai ke sa a yi fassara mafarki ba sai mutum yana da nagarta alal akan wanda in ya zauna baya ce ka karya idan ya zauna aikinsa kenan karya kawai dan ya bada dariya ko aji yake in ka je ma fassara shi ne ne ma saboda haka sai an kiyaye domin annabi ya ce a kafa tsuntsu yake shi mafarki idan aka fassara ma to ko ba daidai aka fassara ma ba sai ya same ka haka annabi ya faɗa hadisin tirmi to a kafar tsuntsu yake yawo kuma tsuntsu baya zama rake daya daga wannan rikin ya koma wannan idan alheri ne ka je fassara ba shi ne sai tsuntsun ya koma gurin shazar to haka mafarki yake shi za a yi annabi ya baka formula cewa an kai mafarkin alheri ka roƙi Allah kawai ka yi addu'a ka roƙi Allah inda dama kuma ka iya gaya wa wanda ka san masoyin ka ne in ma za ka faɗa in na jari ne kawai ka nemi tsari ka koma ka kwance ka ka nemi tsari da shi kai kwance ka shi kenan kai ma ka fasa rabin ka kuma annabi yake abun ba zai same ka ba amma akwai wanda ɗabi'a su dole sai an fasara to za ka yi nemi fasara ka nemi mutumin kirki ya ba fasara shi ne kawai shi wannan al'adu da al'adu din sunan da abu halatta bin ka'ab mun biya a cikin littafin hikmar da bin tarikh amma da jima abu hala ibn ka'ab shi ne sunan to shi fassarar bayanin da ake yi cewa a wancan hadisin za ku ga wannan karashin wancan hadisin ne ai cewa قال ابن عباس فسألت عن قول رسول الله إنك إنك أرى الذي أريد فيه ما رأيت to Abdullahi da Abbas tambaye da yi nan ma fassara Abu Huraira ya mar fassara da ya mar shine ya kawo ya kai maka karin bayani akan waccan babarkin da annabi karin bayani ya mar cewa ai annabi alaihi salatu wasallam wata rana ma ya kwanta ga abin da ya gani kuma ga abin da yake masa shi ne kawai kuma jantin ba ya su mutalamatin kazzab din karin bayani sai ya kara wanda an samu mutalama kawai nan kuma aka kara haddawa hadda abu al-aswad al-aswad al-ansi na'am to wannan hadisi ne yanzu za mu tafi dogon hadisi da annabi wato ya fassara da kansa ko aka kai ya kawo fassara da kansa tunda a hadisi haka yazo malaiku sun mabayani bari mu ji wannan dai mun koyi cewa tafsir siwar da fi ru'yatin nabi an yi bayani akan awarwaran gwan a mafarki annabi sannan nabi anatu lahi da nabi bi amrul kazzabai an gane ko yadda Allah yake taimako annabin sa wajen al'amarin makaryatan nan sannan na uku bayanin kazzabai allazain ra'ahu man nabi sallallahu alaihi wasallam an yi bayanin makaryatan nan guda biyu da suke da'awar annabta ko man aswad al-ansi wa musailamat al-kazzab an sabra bin jundub radiyallahu anhu an karbo daga samura dan jindub Allah ya kara masa yadda kale yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ma yusir an yaqula li ashabi annabi ya kasance yana yawan gaya wa sahabban da yana cewa da su hal ra'a ahadun minkum min ru'ya shin wani daga cikin ku ya ga wani yayi yayi wani mafarki ne bayan sallah azwa annabi zai biyo ya ce waye mafarki a cikin bayan sallah asuba ya biyo ya tambaya amma mun fara a wani karatu cewa annabi baya tankwata kafa ba ya juya har sai ya ce ne abu biyu abubuwa goma yake amma sai ya faɗi biyu sannan ma yake gyara zama shi ne abin da wani ya ce mun za ka ga idan irin masu sallah nan a a gaba lokacin ana gawa lokacin sallah ya yi sai mutane suka zazzauna to za ka ga ai da an kiran da sallah liman na cewa assalamu ana ta kokawa ana gudu a jiwa wani ciwo ba wai kawai wasu je jikin mulkarin su makari wasu kuma su tafi hajar aswad a fasa a wani baki a fasa a wani abubuwa iri iri za ga a jiwa wasu rauni sai wani yake cewa wani yake ciki yake tambaya ta cewa shi ɗabi'arsa shi ɗabi'arsa yana yin wannan duk kokawa kokayen nan da shi ake yi da shi ake sai na gaya ma wani abu da ke kai a tunanin ka don Allah wannan kokawar abin alheri ne ni zan zo ki ni in baro ka Najeriya zo nan ki kokawa ni ba nake ba ka zo a Najeriya wannan muke nake ba karantarwa muke ba nake duk karatun da muke wa inda aka ce ai kokawa annabi sai hana sai da Umar ma yace karke kokawa domin kana da karfi yace karke kokawa da kowa amma mutane mutum ya gura karfi ka tafi da gudu ka tura wani wannan abin da kai da gudun neman lada in nema Allah ko bai ba Allah ya zama sai Allah ya saka masa shi yake yake mun shi tambaye shi yake wai wannan sallama da ake da aka yi sallama daya kafin liman ya tafi kawai su sun je da gudu sun tafi wannan ai sun kafin ya tafi sai nake sallah ta yi idan dai ka samu sallama daya domin sai nake masa illa a ce liman yana yin sallama ta dai kafin ya tafi biya alwala ta kare sannan sa ta yi kowace ba nace ta yi nace ta farko ita ce wajibi ta biyu musu haƙi amma ka sani cewa ko kawa a tashi a tafi da gudu baya tsarin addini baya kwata kwata babu nace hata zan da asuwar baka za tsari uku aka baka ba ko ka taba ka tumbata kai ko ka taba ko ka yi nuni kace kuma idan da za ka bi wannan yanayin kai nuni sai Allah ya biya ba bukata bai bi wanda yake yi kokawa ba saboda haka addini ba ba ina gani bane ba gani dama bane yana bukatar mutane su nutsu da abin da za a yi na ibada to ka nutsu kada biyo mutane wannan fararen kawai za ka sun fi kowa gwada karfi to kai ma da kai tafi duk da cewa da yawan mu mutane suna tafiya mutum zai biya kuɗi miliyoyi ya tafi a aikin hajji ko umara amma bai sanya ake yi ba da yawa mutane za ga yadda fararen nan suke tara kuɗi su tawo mutum ya zo bai san yadda ake ba duk abin da ya ga ne za ga a wato askar din nan fita ko masu da'awa ta magana cewa ba daidai ba ne duk wani kofa duk kofar da ya gani ne kyalle sai ya shafa wallahi alazim akwai wanda duk kofa ne kalli sai ya ga kawai shi ma wanda ya ga ana tsaya ana gaba shi ma zai zai gaba ina ba wa mutane shawara kar wanda ya sake da aikin hajji ko umara ya tsaya ya yi ta ba kar ka soma in ba ka ba za ka je ka ka fara aikin na ya faru ka je ka yi jiya ka dawo bambanci kawai ka sha labarin da kuɗin ka dan ba ba wanda bai ba ka ka ji shinkafa ka shi ne kawai bambanci shi ma mutum ya ga dama ya ce tafiya hutun su ya ana ya je ya ziyara shi ne kawai amma ibada ne wajen ibada zai zamto kai baka samu lalan komai ba kuma ina ganin ina gaya wa mutane ka daina kyaki in ma ba za ka biya wa wani ku tafi ba kana da hali sosai to ka je ka biya kuɗi a yi ma bita in dai za ka biya biyan miliyoyi yan dubu hamsin ne ko dubu ɗari ke ne ba wani ma kyauta ne ma kawai bayan ko gama ne kai maɗi zani zai ji daɗi alaƙaƙar to ka je ka yi ta ko ka je ka sa littafi amma ka sa littafi ba to ai ma ji ta amma wallahi kuskure ne mutanen mu yadda fararen nan ke tafiya da ka haka mu ba mutanen mu ke tafiya da ka to annabi zai ciwo sai nake to annabi baya tashi tsarin bayanin da ne ban nake to abin da zaka gane annabi alaihi salatu wasalam baya juyawa ma daga inda yi sallah sai ya faɗa abubuwan Allahu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram to nake sai da annabi zai tayi ya sauye da ruwan nan ko da abai duk sun koyi wannan kace kaga ba ai da wayannan dalilan da gamsar da cewa annabi baya san kwace kamar da ya fito yana abubuwan biyu tunda da annabi za ka koyi kai ma ka dira shine kawai saboda haka ba daidai bane idan mutum ya yi kokarin koyi da annaba a kowane irin al'amari ko to Allah ya fi kulawa da shi wajen biya ma bukata akan wanda zai gwada karfi da nuna ita da nuna iyawa to da haka ya kamata a kiyaye to annabi in yayi wannan sai ya jiyo ya kalli da abu yace waye mafarki a cikin ku kala ne ruwaya yake fa yaqutu alaihi man sha Allah an ya kusa sai ba ta labarin abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya ba ta labari wa innahu kana to da aka wata rana sai yake za ta ga dadi wata rana kala hakika sha'anin sai yake za ta ga dadi na wata safiya bayan asuba da ma annabi yake tambaya sai yake innahu atani laila da nan yake tambaya waye mafarki a fassara ba kowa ya shiru sai yake to ni jiya da daddare atani laila da atiya ne wasu mala'iku guda biyu masu zuwa sun zo mu wa innahu mafta atani da suka zo min a bacci suka tashi ni wa innahu ba qala ni bari ku ji abin da suka ce da ni sun ce da ni in dane zo mu tafi malaiku biyu suka ce da annabi zo mu tafi wa inni inda lafi ma'ahu ba annabi yace ni kuma sai na bi su inda dai malaiku ne wa inna ataina ala rajulin mutraji'in annabi yace muna cikin tafiya kawai sai muka sai muka samu wani mutum ya ga jingida ya kwanta alifi ya wa kwance yana kwance وإذا آخر قائم عليه بالسكرة kawai sai muka ga wani daban kuma a gefe ya rike fa irin dutsen nan mulmulan dai na wuta ya rike shi a daidai kansa da dutsen a kan jiki kuma yana kwance wa idza huwa ya hawi bi sakrati li ra'si sai muka ga wannan na da dutse yana sakan man dutsen a ka shi na kwanta kawai sai sakan man dutsen a kansa bayan da gur'aka wuce rugurguza maka in kan ya rugurguje shine ya tsala gur'aka bayan da hadhadul hajaru hawda sai dutsen tunda ya take sai gangara sai kasa dutsen ya gangara bayan da babu hajar wannan nata sai kuma gun dutsen sai dauko fayakudahu ya bi dutsen fayakudahu ya dauko abinsa fala yajiu ilayhi sab ba zai dawo gurin wannan na gwantan ba hatta ya fi hara'atuhu kama kana har sai kan ya koma yake eh da ya ji ya dawo sai da kan ya koma da ya rubutu amma da ya dawo sai da kan ya koma yake dun mai audu alai sannan sai kuma ne ko yau wai kuma dawowa kansa fa yafa'alu bihi mithla ma fa'ala al-marrata al-ula ya kuma sakan maduta irin yadda ya karan fari ya sakan maduta in ya rugurguje sai kuma rugurguje da dauko kala sai annabi ya ce sai ne kullu lahu ba sai nake wa malaikun subhanallah da ba abu ya burge mutum ba ihu ake wa ba ihu bane za abu ya burge ta ko ba ka tsoro cewa ke subhanallah eh wannan shine sunna ta annabi alaihi salatu wassalam eh in ka ji wani abu ya baka mamaki ko ya burge ka ko wani sha'ani da ya ji kawai subhanallah ake cewa ba ta ake kai ko mutum ya tura ajar koye wani abu a subhanallah sarki ya tabbata ga Allah duk abin da zai je ya duba an kace sarki ya tabbata ga Allah shine amsa eh ma zani wayannan su biyu su waye ne ne haka kuma wayannan mutum ne da mai fasawar da wanda ake fasa ne ya faru annabi ya tambaya kala sai mai ruwa ya ce kala ni annabi ya ce da ya ce da sabai sai mala'iku biyu suka ce da ni in tani zo mu tafi zo mu tafi fata bi shine in tani ban talaka hatta ko idan rake ba su sajinati yawwa eh nan tani za mu tafi kenan kare yake ban talakna muka tafi ba sai na ala rajulin mustalqin li qabahu muna zuwa sai muka ga wani kuma ya ka shingida akan kiyarsa al-istilqa ko gundi a cikin jama'irin mafaqiya istilqa yi mutum ya kwanta haka akan kiya eh saboda haka yana kwanta akan kiyarsa wai za akaru qa'imun alayhi sai ga wani shi ma a tsaye a kansa ga shi a kwance ga wani a kansa shi wanda ka ga istijai kawai ka jingida aka ce ai wannan kuma ya kwanta a kan kiyarsa yana da yadda kallubin min hadidi a hannunsa akwai wata kujiya shi ne kamar irin dogon albakashin nan an gane irin albakashin nan dogo da ake yanka eh wanda ake yankan fulawa yawa irinsa da irinsa a hannunsa shi ne kallo min hadidin na karfe bakin karfe wai za huwa ya fi ahada ke kai wajen sai ga ya sa wannan almakashin a ɗaya daga cikin gefen wato tsagin fuskarta a ɗaya daga tsagin fuskarta bayu jarkiru shi duka wuri la ƙafawo shi jarkiru a yi yana yanka wato shi duka hu a kuncinsa yana yanka tun daga nan kenan gefen baki nan gefen bakinsa na kumatu ya kama tun da ya kama sai da ya tsarki har zuwa iya ta bangare guda daya aka yi kama tun daga nan jikin bakinsa ya kama sai da ya kai har iya ya hayya na to sai ce wa min kharahu ila qafahu da in ya gama da nan zai dawo wannan hancin tunda anan bari yake ko bangaren da ba ko hagu sai kama hancin shi ma idan ya kama ya tsaga shi ya kai har kiya yana ta kike da mafuska to sai ne wa aina hu ila qabahu da ya gama sai ya dawo kan idan gaba da ya danna shi ma da saba zai da zargi zuwa keya kaga gefen baki ido hanci duk gaba da ya zargi su kana shi ne sun mai da hawa da idan jani da akar bayan ya gaba da barin dama sai koma da ya barin ma yake yi wannan gurin shi ma ya masa ya mutum zai gani fa ya fa'alu bihi mithla ma fa'ala bil janib al awwal yayin irin yadda yayi da gefen farko ba ma ya buruku min zalika aljanib bai gama da wancan bangaren ba hatta ya sai au zalika aljanib kama kana bai gama da bangaren hagu ba har bangaren dama ya warke ya koma yake yake kuma yahudu alaihi sannan kuma dawowa kamar da yadda aka yi wa mai fasa da rugurgu zakai duk inda aka gama kafin a gama ɗaya gurin kuma nan ya warke sai a kuma yi ya hayya kai فيفعل مثل ذلك ما فعل المرات الأولى يجين هذا كما يدي أبنجرا كرم فرقو قال يجي قلت سبحان الله سيرت سبحان الله ما هذا شكما وإن فميزا ليس هذا سيدينا قال سيدي رواية قال لي في ملائكو وكما النبي يجي في سكتيني قال في النبي يجي قال لي في سكتيني intalik intalik mutafi mutafi tafi tafi banda lakna sai muka tafi ba dai na alami ta da tanno kawai muna tafiya sai muka je wani guri muka tanda kandiru irin na guraka tukunya guraka bai za bi na zaɓin wa aswad muna zuwa sai muka jiyo hargowa da murya shine allaga hargowa da murya ana ta daga murya kana ke ce fadda la'ana sai muka leka fadda la'ana bi muka leka ciki faida bihi rijalun wa nisa auratun sai muka ga maza da mata ne a cikin tsirara tumbur wa idza hum ya'tihum lahabun min asfal minhu ko min asfal minhu sai muka ga wuta da na na wato na zai ce musu ta karkashin harshen wuta shine Allah da ya tula naran da ta lahab lahab shine harshen wuta na sama blessed min asfala minhum ta karkashin su bai za a tawo zalika lab zawzaw da wannan wutar ta zo musu ta shiga ta karkashin su sai su kara shine zawzaw ai irfa'u ai rafa rafa'u aswatahu sai su daga mujoyin su kale bai ce kulli lahuma sai na ce wa mala'ikun nan ma haƙula su kuma wa'annan zuwaye su ba mutum biyu bane su da yawa ne zuwaye wa'annan kala yace kala ni sai suka ce annabi yace kala ni sai malaiku suka ce da ni in tsali in tsali mu tafi mu tafi kala bi yace ban talakna sai muka tafi fa sai na ala nahari ahmar muna zuwa sai muka je gurin wata korama ta misalar da kamar jini wato ruwa ne iya ganin ta amma kalar ta ja kamar jini wa idza fil nari rajulun sabihun yasbihu sai muka hango a cikin koramar muka ga wani yana ta iyo wani ne iyo yana iyo a ciki wa idza ala shaqqin nari rajulun sai muka ga a gefe shaqqi shine ai jari gefen wannan koramar sai ga wani mutum kan jama'a inda hu ijaratun kafira shi kuma ya tara zuwa su a gefe kawai zuwa su ne a gefen zama da yawa wai da zalika sabiu yasbahu ba yasbahu shi kuma wannan ne iya in yayi ne kaya yayi ne kaya a cikin ruwan iya yi ya ganin ka sun mai aki zalika ladhi kan jama'a inda hu ijara sai ya dawo gurin wannan mutumin da ya tara zuwa su fa yamkaru lahu ba sai bude mabakinka in ya bude fa yulqimahu hajaran sai cika man bakin da wannan duwatsun in ya cika shi da duwatsun fa yanta dake bau sai ya koma ya kare yin kaya a cikin wannan ruwan mai kama da jini ثم يرجع sannan ya dawo ilayhi zuwa gare shi kuma kullama raja ilayhi duk lokacin da ya dawo gurinsa bagara lahu bahu sai kara bude man baki ba alkamahu hajaran sai cika man da dutse sai kuma komawa kala da yake kuntu lahu ma sai nake da zuwa annabi yake sai nake da su ma za ni su kuma wannan mutum da ya zuwa yi kala da yake annabi yake kala ni sai suka ce da ni mala'ikun in dani in dani mu tafi mu tafi kala da yake ban da lafiya sai muka tafi fa ataina ala rajulin karimil mar'a in al mar'a na gani ba na wato ba na mace ba yake sai muka ga wani mutum wato mai wato mai munin gani ba kyan gani ba kyan gani shine bazara a wata kenan kayyul mara ba dadin gani ka grai ma an jara'i rajulan maratan wato ka iya cewa baka taba ganin wani mutum mai muni abin kin da kake kamar wannan mutumin da muka gani ba wa idza indahu nar sai muka ga a gefen sa ga wuta ya hujjuha yana ta hura ta ayyukiduha yana ta hura ta ويسعى حولها ولا كيفه أجيب مجد يكي يقوم قال يا النبي قلت له ما بينك لسو ما هذا ما هذا وانا كما وعيد قال يا النبي قال لي تابيت كتا ملائكوت كتير من سنة سنة متبو متبي فانت لكنا في مكتبي فأتينا على روضة معتمة kawai sai muka je wani dautayi ne yau bukiyu dautayi ne yau bukiyu to sai ke fiya min kulli nau'i rabi'a duk wani nau'i na dautayi akwai a ciki duk wani abu da kake tunani na kayan marmari akwai a cikin wannan gurin وإذا بين زهري روضة رجل طويل أجيبهم wannan dojayi gefen wannan lambun kasuwar gonar kawai sai muka ga wani dogon mutum la asadu arara asahu tula fi sama yake saboda tsawon gaba in na daga kai ba na iya gano kansa saboda tsawo wa idza hawla rajul min akthar wildan yake kuma a gefen wannan bawa Allah sai na ga yara da ajirai da yawa kananan yara sun cika gurin wa min akthar wildani ra'aytu muqaddas na ga yara ba shi yawa wanda ba taba ganin irin yawan su batun da ne alihi bi kuntu law ma zina ti malaikun ma hadha ma haula wannan waye kuma wayannan jariran yaran kananan suwaye kale yake kala ni malaiku ta ce da ni in tsali in tsali ku tafi ku tafi kale yake ban da lakna ce muka ce ba ta ban ta haina ila rawdatin azima sai muka tafi zuwa ga wani wata wani wani dauda yi ko wannan ba da muka gani girma lam ara rawdatin qaddu azama minha wala ahasan ban taba ganin wani dausayi mai girma kuma mai kyan gani wanda ya kai wannan ba kala sai annabi ya ce kala ni sai ka ce da ni irka fiha irka fiha hau hau wannan gurin da ya hau kala sai ya ce bar ta kai na fiya sai muka hau bar ta haina ila madinatin mabniya muna hawa gurin wannan dausayi muna hawa gurin inda tudu ne yake sai muka samu kan ba wani irin birni wanda yake ginan ne amma da ni sai dai bilabani ya wato bilabini zahabi waladini fidda gaba ɗaya birnin an gina shi ne da bulallika na gwal da azurfa sai ya zuba da idan aka dan zama ai kadan za ka yi kuɗi ko dinari kai to gaba ɗaya garin ba da shi aka gina sai annabi ya ga wannan gaba ɗaya tubalin garin bulallikan garin dinari da azurfa ne ba dai na babul madina muna zuwa kofar wannan garin sai muka je kofar wannan garin fastaftahna sai muka nemi a bude mana fa futiya lana aka bude fa da kallaha annabi ya ce sai muka shiga fadalatana fiya rijal muna shiga sai muka ga wasu mazaje a ciki shakarun min khalqihim ka adani ma an tara'i rabin jikin su iya yau ya kai kyau iya rabi kansa ya kai kyau wajadari wajadun ka akbari ma an tara'i sai rabin kuma wato munin sa ya kai muni duk su ne mutum ɗaya ne amma nan kyakkyawa nan kuma mafi muni قال جيتي قال لهم sai mala'ikun nan guda biyu sai suka ce wa wa'annan mutanen masu talabi idza hu baqa'u fi zalika an-nar sai suka nuna musu wata korama kace duk gaba ɗaya ku tafi ku je ku fada cikin wannan korama kala sai annabi ya ce wa idza naharun mu'taridun yajri kawai sai muka ga wata korama wato an bude mana ita an bujiro mana da ita ruwa na gudana ta annaba a wul bahar fil bayan wato wato ruwan ka kai ka ce nono ne saboda haske ai ta annaba a wul laban fil bayan kai ka ce ruwan sa nono ne saboda haske bari kan ba za a buga waka ofi wannan mutanen suka tafi suka yi da kaya a ciki sun mara da wuri da yana suka da gurin mu ji annabi alaihi salatu wassalam fa da ba dalika su anhu wannan bakin da yake mafi muni sai gaba ɗaya ya tafi Allah ya tafi da shi zai koma gurin kuma mai kyau fasaru biya a tani sura in zai ka raba kyawawa gaba ɗaya cikin rabin ma da yake mara kyau da Allah ya tafi da kana sai annabi yake kana ni malaiku ta ce da ni hadi jannatu adin wannan inda ka gani ita ce aljannan wanda za a dawama a cikin ta jannatu adin wa hada manziluka kan gurin kuma da ka gani shine gurin zama ka aka nuna annabi alaihi salatu wassalam nan za ka zauna hali yi fasa ma basari su'udan yake sai na daga ido na sama shine sama basari ai rafa'atu basari wato irtifa na daga ido na sama fa ila asrut nitirin ruba batin bai ba wani mace yake ina daga ido na sai na hango wato wata farfajiya yadda ka san a ruba ba shine a sahaba kamar farin girgiji a sama inji annabi alaihi salatu wassalam yake na hango a ruba ba a sahaba su bai ba shine farin girgiji shine a ruba ba to me ba ruwa kale yake kala ni jiska ce da ni nan ne kuwa ko na tsallake wani abu na yawwa sai za ka sun mutu da ba kala kala ni jiska ce da ni hadaka ko hadaka manziluka wannan shine gurinka wa anta dakhilu kuma za ka shiga nan ne ko talibi ne kullu lahu ma sai nace da su barakallahu fikum annabi yace Allah ya muku albarka garani fa adkhulu ku kyale ni ai zarani ko tulo kani ku kyale ni ba da kudu in shiga wannan gidan nawa tun da ni da wani kala ce ka ce amma la'ana bala yanzu dai ba za ka shiga ba yanzu dai yawwa wa anta da'idu amma za ka shiga abinka alibi to kullu lahu ba sai yake da su fa inni kajira aiki mundu lailata ajaba annabi alayhi salatu wasallam yake da su to ni na ga tun a daren nan da muka fara tafiya da ku na ga abubuwan ban mamaki fa ma hada alladhi ra'aytu wai wai na abubuwan da na gani ne annabi ya tambaye kala sai annabi ya ce kala ni jiska ce da ni amma saurara inna sanukhbiruka za mu baka labari amma rajulu na amma rajulun awwal mutumin nan na farko da ka gani na farko da ka gani yana kon kwada maka kai da dubi to annabi zai faɗi waye ne ai ya kamata mu fito waye ko kada ban ba haka yawa allazi ataitu alayhi yuslabu ra'sahu bil hajar wanda muka ji ana fanka roro na masa kai fa innahu rajulu ya'khudhu al-qur'an fa yarjuhu shine mutumin da yake haddace alqur'ani eh wati da shine ba da yake tabbata ko kuma mutumin da za a yi man wa'azi da alqur'ani ya haddace ya yi aiki da ma'anar ko wanda baya ji alqur'ani duk sun fassara shi kar ka dauka sai ya ma ji mutum da gangan ya watsar da alqur'ani haka kawai muna samun wannan matsalolin mutum zai zo yake ya ce ma za ka yau iyaye Allah sai ya tambaye mu wallahi Allah za a kawo mana mu da muke harkar islamiyya a kawo yarinya SSC ta gama ta zuwa ce ta ce wai da ta iya yanzu ta manta sai sai mu ce borin din ku ba a ba a islamiyya yace wai ana yi asabar da layi sai yarinya ta zo ta gama jami'a ta gama ya ke kiransa secondary school amma ba ta iya izini ba ya kamata iyaye su sani cewa Allah zai tambaye su wallahi Allah Allah zai tambaya kuskure ne babba da haka ne wata tambaya rashi da me kike sallah da me kike sallah to da haka wani ne wani ya kamata a kula gaskiya duk inda za a kai yaro to a tabbatar da cewa ana kula da addinin tun da yana so dan da ji an yi turancin to a kula da kuma abin da Allah zai tambaya a cikin al'akabar yau to shi ne mai waƙi da alƙur'ani ta kowane bangare ya kawo ya kawai ya rage inda kawai ta ka zuwa da alƙur'ani ba jura ai ka ganin ma malamai sun ce fasarori daban-daban wanda baya biyawa wanda yake biyawa baya aiki da shi wanda yake biyawa baya kaza baya tadabburi duka sai duka wa yanamu an salati al-maktuba sannan kuma bayan watsi da alqur'ani da yi sannan baya zuwa sallah asuba eh yana ji ana sallah asuba sai kuma dan barko kaga nan sallar farilla yake amma akwai ruwaya da ta nuna sallar asuba wa amma rajulun nabi akaitu alaihi yushajaru sidiquhu ila kafahu wannan mutumin da muka je gurin sa ana ta. kuma tinsa har zuwa kiya wa min karahu ila qabahu da hancinsa zuwa kiya wa ainahu wa ainuhu ila qabahu da idan sa zuwa kiya fa innahu rajulu yabdu min baiti shine mutumin da yake sammako a gida abin da yake sammako a cikin dakin sa ko gidansa da ya dawo daga sallah azura ko cikin dare bari ku ji me yake mutanen da yanzu za su ba su bayan jibu da kalmar da tablugul afa kawai yana zaune sai dauki ƙarya ya rubuta a Facebook har kawai wannan ƙarya ce ta ce ta ce ta je gabas da yamma kudu da arewa yawa masu ɗaukar ƙarya ko haka kawai wani abu ya faru a ɗauko wani tsohon abu a kyaki wallahi da layi suna cikin nan ƙarya kawai wani yanzu zai rubuta kaza kuma ƙarya yake to annabi alaihi salatu wasallam yace azabar da za a rike irin wannan masu rubutu kawai ya rubuta layi ɗaya yi kaza ya faru a social media to ga abin da zai faru su ne a kai ta sai da mutanen mu annabi yake da su ake domin su ne ba su zuwa su rubuta ƙarya su an san lokacin inda an mutum yake da wayar da zai rubuta ma kai ko yanzu za ka rubuta sai ta kai bangon tana ta dawo ta haɗe da indiya ta koma bangladesh ko ta ko'ina yanzu yanzu kana zaune a mulki biyu ka je da ƙarya duk duniya ta sani to shi ne wannan tablugul afa sai ta sai ta sasanni yanzu za ka yi rubutu sai sai ta duniya ko ina wa amma rajul rijalu wan nisa al'ura sai suka ce amma wannan maza da matan da ka gani tsarara alladina fi mithli bilal tanur wanda ka dansa a cikin wani guri wanda yake da kwatankwacin wato tukunyar tandiru tukunyar gurasa fa innahu musnad shine mazinata mata wazzawani da mazinata maza ehe wa amma rajulun ladhi ataita alayhi yasbahu fi nar wannan mutumin da kaje kuma ka ganshi yana da kaya a cikin wannan korama shi kuma wa yurkamul ajar ana zuba maduwa su yana hadiyewa fa innahu akilu riba ina masu cin riba to dole masu neman ta yanzu suna cewa riba wata riba yanzu aka wuce ce wata irin riba wannan wahalar da ake ciki aiki ke wa amma rajulun karihul mar'a amma wannan wannan mutumin da ba shi da dadin gani allazi inda nar wanda ka ganji a gefen wuta ya hutuwa yana hura ta wai da haula yana kai komo a gefe shi kuma fa innahu maliku ai ba sai an gaya ba na san da ta biyu kuma da kanku za ku fassara wai maliku ne ya maliku ne yakubi alaina rabbuk kana innakum malikun shine na tsallake kariwul mar'a awwal in muka ce mar'a ya zama mace ko mar'a ta kaga kariwul mar'a wato abin kin gani wanda ba a san a gani shi akwai da kuma bai kamata to sai shi kafin jahannam ne kula da jahannama wa amma rajulun tawil wannan dogon mutumin ko alladhi fi rawda wanda kuka ganki a dausayi fa inna wa ibrahim alayhi salam annabi ibrahim wa amma a wildan yaran nan da kuka gani alladina hawlahu a gefansa fa kullu maulidin mata ala fitra duk dan da aka haifa mutum yana jariri ne mutum akan fitra jarirai ba shi da ke cewa kun fi kafalati ibrahim ba suna karkashin rainan annabi ibrahim alaihi salam kana fi yake fa kana ba'd al-muslimin sai wasu daga cikin musulmai suka ce ya rasulullah wa auladul mushriki hadda ya'yan mushrikai ma fa kana rasulullah sai annabi ya ce wa auladul mushrikin al ya'yan mushrikan kuma annabi ya ce kullu mauludin yuladu ala fitra ko ba ba wawi wa hawi dani amma kun san cewa duk da haka su ma sai an musu jarabawa ya muke exam su wannan da wayan tantan eh mu na musu tsallake amma na su ya musu exam cewa to za a ce da su kamar da wajen ruwaya ta nuna ku ta huta su wanda suka tafi ta ba umarnin Allah sai a ce to ku dawo wanda suka ce to mu me muka yi fara su dauro kai ba ko an baza a duniyar da ba dauro kai sai a sallame su bare ku an tawaye ni da ba rabe ne an gane ku فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واولاد المشركين واما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا اما وان مدان da kuka gani rabun su dattawa rabun su mummuna kuma sune na karshe dama fa innahum qaumun sune wasu mutane da khaladu amalan salihan wa akhara sayya sun yi aiki alheri da yawa sun kuma yi da sharri da yawa da aka je sai aka yi shi an gane ko tajawazan lawa an to sai Allah ya yaje mu sai Allah ya yaje mu sai to shi kenan ku kyale amma in ba shi ka an gane ko wanda shirkar nan yanzu ta dawo wani ya zo wani bawan Allah yana kusa da makabarta jiya ya zo kamar ya kuka yana cewa malam ku ci gaba da wazi ya daren da Allah shirka ta dawo sai mai ba yace abubuwan da yake gani a makabarta makocin makabarta ne yace koran ne ya je wani abu da ya fito da shi wai da mutum ya ji bugun sai na buka wai sai yake wai an je bi sai da fiye ba da kudu abin da yake amfiya nace wai don ayi wa tauhidi da gaba ɗaya ya tafi ina gaya ba duk wannan salara ta yi kira ai rabi tauhidi na rabi da Allah tauhidi ne da jo gaba ɗaya kuma wasu na kallo ai na ba ku misali gurin tafsiri wasu ba ta jin nau hausu ba ta jin nau an taba Allah abin ya zama ma abu mai comedy tauhidi ne rauni ai na ba ku misali cewa annabi aka taba shi a yakin Uhud Abu Sufyan ya zo da yake waka sai yake abiku Muhammad bin Abdullahi annabi yake ka ku kula abiku ibn abiku haba annabi yake ka ku kula abiku ibn al-Khattab annabi yake ka ku kula sai ya yi wata da jawabi yake duk mun gaba ke ku kai sai da ya taba Allah yake ulu kubal annabi yake to kuma ya mata barka domin Allah ya taba me za mu ce ya rasulullah yace ku ce Allahu a'la wa ajal Allah shine madaukaki shine mai girma amma mu mutanen mu yanzu ana taba Allah ko a jikin abin ba ya zama kowa ya koma a dalili a tsada ne ana za ta yi giza kowa sawa yake a feta wallahi azim mu yayi Allah karanci da Allah har a malaman da suke wani malami malam malamin da na kobar mata ba kowa ya san ba tijjani da aka fito ana wannan abun rin da aka fito ana ta kuda da ya fito gani yake wannan abun mu je mu ga wa Allah mu yace ba ruwan su yace wani wannan abun yace yace wallahi in ba lalle ba su zo sun faɗa gaskiya ba wallahi Allah zai fiti da mutane ina kallo yanzu da sunan malaka wace ke tabarna shine problem din da sunan malinta mutane sun fito sai barna suke kuma wannan shekarar na ga wani muna Saudiya nan muna tattaunawa da wani nake ce masa ai wannan shekarar ta fito da wani irin salo da cewa hatta jami'i ya kamata ya gane cewa abubuwan da ake yi ƙarya ne ko ba karatu kai za ka gane wannan abu ba karatu bane lokaci ne da mutum in zai ba Allah ya ba Allah yawa in kuma wata za ka tsaya da tsaya har ran kai zo da ka haɗu da Allah ka je ka je a baji kuma Allah ba ka laka na kuma awasan wa annakum ilaina la turja'un to wai da abubuwa wannan bawan Allah da yazo abokin mu ne yana ga ya wani yana cewa hankalin sa ta je wa kuna idan da sallah a zai yi da ofis wallahi yace mun shirka ta dawo tsafi tsafi ba yake cewa idan sai ya yana biya mu abubuwa kala kala mutane da suke to duk wani abubuwa ne su ne wasu sun fito da sunan malinta suna ta shirka kuma ana gani suna ta tsokanar Allah Allah ya sauke Allah ka tsare imanin mu mun tabbatar da cewa dama annabi ya faɗa in karshen zamani ya zo wasu za su wayi gari da imani kafin yamma ya zo wallahi la'ajin wallahi a yanayin aiki Allah ka tsare imanin duk yadda abubuwa za su kai su komo Allah mana hukun sarki kada ka sa mu yi wasa da imani Allah ka tsare mana imanin Allah ka sa mu koma gare ka muna naka wannan rutani na zamani da ake ciki Allah ka tsare shi Allah ka kare mu ka tsare zuriyar mu wannan shine kawai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanta wannan muka yi kuskure Allah mu ɗauke shi sarki ya yaje mana suna roƙon Allah da sunan ta jawawa ko kun da wani kwata Allah ka biya kowa bukatun da na kai wannan da ke mana biya da dole na kai Allah ka biya wani bukatun da na kai ina roƙon Allah da sunan sa jawa da ko kun da wani kwata wannan da ke mana biya da dole na kai Allah ka biya musu masu jarabawa da masu neman aiki Allah ka taimake su kun ji rayuwa da yake cikin Allah mana wajen jirgi ka yayi mana muna roƙon Allah da suna yansa dawa da tsohon da maɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu kumbunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje masa muna roƙon Allah da suna yansa dawa da tsohon da maɗaukaka marasa lafiya akwai marasa lafiya da muke da su wasu suna asibiti wasu suna gida akwai alai aminu sarki yana da sai to akwai da dama dai haka muna roƙon Allah wanda cikin sarki ya daga kafadun su Allah ya ba su lafiya wannan zazzabi da ake kai yana zuwa ya dawo Allah ka yaye mana Allah wanda cikin sarki ka ba mu mafita muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa wani kaka Allah ka sa mu gama da duniya lafiya da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya wani اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين akwai daura auren Umar Aliyu Abdullahi Auyu da kuma na abubakar ɗin shi ba abubakar aliyu abdullahi auyu za a daura ranar lahadin nan mai zuwa a masallacin murtala karfe sha ɗaya ga wani shi ma na shi kuma amina abdullahi imam da kwamar awal abdullahi ba dai ma na awal ba ko? to eh kaga sunan ne ya yi ɗawa ba da ahmad ɗin ba zai ce malam ne zai yi kaji eh to shi ma za a daura auren sa ranar juma'a karfe biyu da rabi a masallacin jera to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya wannan juma'a mai zuwa Allah ya sa musu albarka Allah ya ba su zaman lafiya muna roƙon Allah da sunan sa da wannan matsaloli da suka fara dawo mana na fadan daba da rashin kwanciyar hankali Allah ya mana magani wayannan yan siyasa da ke ɗaure musu gindi Allah ka zunta Allah ka maganta mana muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa masu wannan kwace da fashi da dawa da suke yi in ba su jirewa ne Allah ka jire su in ba za ka yi in ba za su jirewa Allah ka yi mana magani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Yeah.